bai san ya ake magana ba ya sauka duk da ɗan ɗan uwansa shi ne hulur da kanki ya sauka wajen ɗan ɗan uwansa shi ne hulur da kanki shi hulur da kanki yana cikin mutanen da sai na umar allah ya ƙara da a gare shi yake kusanta su a makaranta wanda suke sun san Qur'ani su ne ma'abota mazaunin Sayyidina Umar. Wato a fadin Sayyidina Umar ta take da masana Qur'ani. Su yake gabatarwa a kan wani. Su ne abokan shawararsa. Kanu autun banin da tijai ne ko samari. Ko da saurayi ne ya zamo Allah ya hore masa Qur'ani to Sayyidina Umar sai ya maso da shi a kusa. don ya rasu yake ga ɗan ɗan uwan da naka horon da kanshi ya ɗan ɗan uwana na ga kana da matsayi a wajen sarkin nan kana da matsayi a wajen sarkin nan ka ka nema min izini in je in ina son in ganki eh horon da kanshi ne ne izini wajen sai na Umar ga Amurka shi ne uwan nake sai na Umar ya masa izini Allah ya ƙara ta gare shi لأن إيه نفسه يكتبه يكتب يا ابن الحسان حتى كما ذا أرين جايكو كيد أن حتى حتى كما ذا أرين جايكو كيد أن حتى نارين إذا الله باتا بابو باتا من الهيري مليون باتا يمكن تأسكم إذا آدمتو سيدنا عمر عندما قال من سوي نفسه نعم. هل يرثني أبكى مثلا shugaban aikin yake ya sarkin mummune hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam kujin afwa kan ga abin da ya tsawata daga bayi wa murbil qawli sai umarni da abin da yake mai kyau wa abin alin jahilina da kau da kai daga wawaye da gane wawaye wannan yana cikin wawaye wallahi sayyidina Umar bai je ta ne wannan ayar ba yayin da kowa ya karanta aka gare shi yake nan sai ya ne ne kamar ma ba ta ko ne ba kuma ko ne ne bai taba cewa ko ne ba ita ba ta wata magana ba sayyidina Umar ya kasance mai yawan tsayawa nan ga umarnin littafin Allah duk inda Qur'ani ya zo da abu shi nan sai ya mu yana ji ya tsaya nan ke to Buhari ne ya mai wannan hadisi an kawo daga hadisi ibn Hudaymi ne samar kan mai jinjiri Allah ta gare shi yake hakika na kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina yaro karami ina yaro karami na kasance ina kiyayewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai maganganun da yake faɗa a zamo na kiyaye abin da yasa ba kwa jin na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza saboda ana ganin ga wasu wanda sun ji mu shekaru a nan ne wa da ke kare su ga wannan shi ma ya ce da muka gabatar da ma'abuta shekaru cewa wanda ya ce ma'abuta shekaru sa sun kai su a gabatar da shi duka fakon alai hadisin nan buhari da muslim sun rawaito an karo da ana suna malik allah ya gare shi ana sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a taɓa samun saurayi ya girmama tsoho ba saboda duban shekarun tsohon ko shi ma saurayi Allah ya kaddaro gare shi wanda zai girmama shi lokacin da shi ma ya tsufa. Sai mu je ya ruwaito wannan hadisi yake hadisi ne jariri. babin ziyarar ma'abuta alheri da zama da su da abokansu da da kansu da neman su ziyarci bawa bawa ya nemi su ziyarce shi da kuma neman addu'a daga gare su da kuma ziyarar guruwa mafificiya tsarin ziyarar guruwa mafificiya duk waje wanda yake mafifici ma ana neman mutum ya ziyarta ana neman ya ziyarta قال الله تعالى ومن تبارك وتعالى يأتي Mata kenan wannan kamar babbar rashi ne a kan wanda mutum zai yi madina ga gurare da yawa inda wani ala sallallahu alaihi wasallam san da yake da rai ya ziyarta a Madina ko ya yi rikin ziyara ma amma ka san wani ya tashi ce ma ai zuwa nan ma ba daidai ba ne zuwa nan ma ba daidai ba ne kawai ka dauki masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai sallah sai ma dan kai sallah ba dan kai ziyarci tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba inda masana suka jama'a kan cewa ya fi daga ko'ina, ya fi daga ka'aba, ya fi daga al'arfi, ya fi daga duk wani waje ma da Allah ya haɗu. Yayin da ba kawai wani zai ce ma yau za ku je ma ku je ku yan kai sallah a masallacin ba dan nan ba ba dan nan ba saboda wauta. Wani da haka ta ala ce wa isƙala Musa yadda annabi Musa yake yi fatahu da mai taimaka masa yaronsa mai taimaka masa la abrahu ni ba zan daina tafiya ba tafiyan nan da ka gana kama ni da ba zan je na ta ba ta ablu da majma'al baharai sai na kai inda koguna biyu suka haɗu dan nan aka ce zan gamu da bawan da na fito nema awon biya ko ba ko in zarce shekaru masu yawa duk zamanin da zan tauta sai na kai wajen فإذا وبه تبارك وتعالى قال له موسى وانت لعبد من عبادنا آتنا ورثني إنا علمنا من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا da suka je wajen suka samu wani bawa daga bayin mun ba shi rahama daga wajen mu mun sanar da shi ilimi na musamman daga wajen mu annabi Musa ake da shi ba ka yadda ba in bi ka sai ni da neman a cikin in ka domin ka sanar da ni kimiyya daga irin abin da Allah ya sanar da kai wa qala ta'ala wa inna tabaraka ta'ala kuma faɗa a wani wajen wasu da kuma annabi da kuma rabban su da lafiya shi ne da wannan ta gurgurta da kanka tare da waɗanda suke roƙon Ubangiji suke komawa da su suke bauta wa Allah safiya da maraice. Da abin da suke nema sun samun karɓa a wajen Allah. Ba wai wata duniya ce ta ta da hukunci Allah ba. Da sun ba sun hukunci Allah don neman wata duniya ba. A'a yuridu na wata. Suna neman yaddarsa ne. Dan gaba daga ana sun yi tsaya ko na ana sallah da gare shi yake sayyidina abubakar ya ce da sayyidina umar allah ya gare su bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam ka zo mu je wajen umma aimana allah ya gare ta mu ziyarce ta kamar yana na allah sallallahu alaihi wa sallam ta kasance yana ziyartar ta yadda da can za a zama na allah yana zuwa ziyarce ta an muna raka ce yanzu mu ma mu je mu ziyarce ta yayin da suka je wajen nata sai umma aimana ta haɗu tana kuka. Suka ce da ita me yasa ki kuka? A ce ba ki san cewa abin da yake wajen Allah shi ya fi ba ga manzo sallallahu alaihi wa sallama. Sai ta ce sai umma aimana ta ce hakika ni ba na yin kuka dan cewa wato kukan nawa ba wai dan man san cewa abin da yake wajen Allah ya fi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam. Abin da ya sa ni kuka ruwa ruwa ya yanke daga sama ina kuka ne don cewa kuma maganar a ce ga annabi yana raye a duniya rayuwa wadda take zahira ba annabi na ƙarshe ya zo ya gama rayuwarsa wadda take zahira da kuma rayuwa wadda take baɗina da wannan ko ta ke kanta da hasawa kuwa hanyar ni kabari ni wani haza muni asalin hayati min turatu zahara saurara ko biya da gaskin wa manani ne ko su dinga tsarin asiya rayuwa ce wannan wadda take ke karkashiya to shi kenan da ta faɗi wannan magana sai ta motsar da abubakar da umar sai na bakar sai na umar da kuka su ma tare suna kuka ma a tare da ɗan umar aiman musulun ne yan wani ko wannan hadisin an kawo da dariyar huraira Allah ya gane shi ya kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya ziyarci wani ɗan uwa nasa a wata alƙarya daban sai ubangiji ya dakatar da malakan mala'ika ala madara ta fili a kan hanyar da shi wannan mai gyara ɗan uwan nasa zurfi yayin da shi wannan mai zuwa gyara ɗan uwansa ya ce wajen mala'ikan sai mala'ikan yake da shi ina kake nufin zuwa sai mutum ya ce ina nufin in je in ziyarci wani ɗan uwana a garin nan sai mala'ikan ya ce da rubuwa a dai akwai wata ni'ima da take renanta a wajen sani akwai wani abu naka da take kokarin zuwa sai ka ƙara kyautatawa za ka ne wato don wani abu da yake ma ya ƙare ma sai ce a ba wani abu da yake mu ba ni da wata bukata da ziyartar sa wacce yake ta duniya ba ni da wata bukata da mata ziyarar tasa wacce take bukata ce ta duniya ba ina zuwa ba ne wato don gyaran wani lamari na duniya abin da ya sa kawai nake za ni in ziyarce shi don tuna son sa don Allah don da nake masa don Allah ne kawai sai mala'ikan nan yake ni Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka ni shaida ma cewa Allah ya so ka kamar yadda ka so wannan dan uwana ka saboda Allah sai kenan soyayya a cikin Allah lamarin ta ne girma ne soyayya a cikin Allah lamarin ta ne girma ne yasa ake cewa wato addini gaba ɗaya abin gina ba da kan abu biyu alhubbu fillah wal bughd fillah kai soyayya dan Allah kai ki kuma dan Allah wanda zai ga ya bar tsarin Allah ka ki shi dan ya bar tsarin Allah kaka zuwa cewa ai wani yana taimaka mun ko da ya bar tsarin Allah ba na ba ko ne dai ai wani tarihi a san ya za a yi a'a kowa ne kowa ya duk abin da yake ma duk matsayin ka a wajen amma ya zama ya bar tsarin Allah to kai ma ka bar shi wannan kuma shi yake ya so tsarin Allah ko ke ma komai na duniya ba bai taimaka ma ba amma ya tsaya a lamarin Allah to ka so shi ka so shi tsoron tsayawarsa da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin a cikin sa akwai wuce a kan cewa a cikin ubangiji yake iya aiko da magana zuwa wanda yake ba manzo ba ba annabi ba kuma a aiko ma mala'ika da magana domin da shi wannan mutumin mala'ika ne ya zo ya faɗa masa yanzu daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala duk mutumin ba annabi ne ba ba manzo ba a kenan duk wanda yake don ce Allah ya sada wani sani ko ya sada wani abu ko wata kalma ko wani lafazi da wani bawa da ke ai kama an yi da'awar wahayi ne ko da'awar an nafta to shi ne bai san abin da yake da hadisi nan hadisi ne ingantacce imamu muslim shi ya rawaito shi to ana cewa a rasa da mu da kaza idan ya wakala shi da kiyaye shi madarajatu ana karan ana faɗar da fasar mat da kuma fasar ra madarajar su a dare hanya ma'ana ta rubu ha da take tsayawa da ita take kokari a wajen gyara ta tusalanya a wajen gyara ta wa an an tabu da gaje mu rai rade yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga mara lafiya ko da shi dan uwansa saboda Allah wanda yake dan uwa ne nasa saboda Allah to ya tabbata masu kira biyu mala'iku za su kiransa da cewa kai kan ka tsarkaka tafiyar nan ta ka ta tsarkaka kai kan ka yi babbarsa tafiyar nan ta ka tafiya ce ta sa kai wa kanka tanadin gida a aljanna kai wa kanka babban tanadi na gida a aljanna ashe ziyartar mara lafiya abu ne abin so a addini musamman kuma da taimakawa mara lafiya da a ce ziyarar ma tare da taimakawa haka nan kuma ziyarar ɗan uwa shi ma abu ne abin so a addini da ba su ne sun biya mai wannan hadisi yake hadisi ne kyakkyawa a tasar nufofin sun da zai hadisin gare mu hadisi ne wanda yake gari to alhamdulillah sai ka hadisi gare mu sallallahu alaihi wa sallam cewa nan sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce misalin na abokin zama abokin zama wanda yake na gari da kuma abokin zama wanda yake mummuna na farko shi wanda yake abokin zama na gari kamar wanda yake ɗauke ne da halittu ka zauna da wanda yake ɗauke da kayan ƙarfi ka ita ma ƙarfin za ta nuna ta yi ma ko wani ka kai ko wani ne don ka irin da jin ƙanshin daga gare ka saboda zaman ka da ma'abocin ƙanshin wanda ake da da kuma wanda yake busa su ta gida irin na makera ba a hannun rufi wanda yake wanda su a wanda yake ɗauke da aliki ko dai a ce ya ba ka kyauta ya ce ga wannan kai ma ka shafa ka ko kuma a ce ka siya daga gare shi ni ma ga nawa ga nawa kudin a bani ko kuma dai kofa ko mai ba su kyautar ba don na ba su siya ba amma dai za ka samu kanshi mai daɗi daga gare shi shi ko mai busa su ga ba domin na isa ta da shi da kuma yanki na samu kuma samu ya iska wadda take ba mai daɗi ba iska mai doyi da ke gare shi a gawayin da yake konawa a nan buhari da musulmi to wai to shi yahudu ya sa ma'anarsa yahudu ya sa ya ba ka ya sa yahudu ya sa kamar yahudu ya sa ne wannan ko ma'ana an karɓi da abi huraira allah ya dagare shi ya karɓi da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake wato shi wannan hadisin ne da ya kare ya nuna mana cewa mutum ko da ma zai zauna da ma'abuta. In ka zauna da ma'abuta sun fi ko yau ko da ba su su ba a cikin ayyukan su ba masuwa za su samu wani abu. Za su samu za su samu karuwa ko kaka daga gare su. Ka zauna da wanda suke ma'abuta ilimi ko masu ibada ko masu kanewa masu komawa da Allah ba masuwa wannan zai amfane ka. Akwai hadisai da yawa ma masu ke dawa a kan irin wannan. amma in ka zauna da mutanen banza to ko da gari ta lalace ba amma ba masawa tun maganganun da kake daga gare su marasa kyau na sun fita da kai kuda ko da a jini ko a zuciyarka ɗaukar amma a ɗauki wani barkon ya yi ko wani ɗauka ya yi haka kawai su sa ka tarin da muna da zato da bawan Allah ta yi ba haka din ba kai ma haka din ne ba hujja ba shaida a kai an faɗa ko mutum abin da duk bai gane shi ba ya so da ke daga gare shi min hukun islamin marji sau kudu ma la ya ani wannan na nuna nan banza sai su kana maganganu na mutane daban-daban abu da su shafe su ba su kar su sannan suna kai na zama ya shafe da wasu da ka fi kawai su ake ake haka ɗin ba ko ya abin ne ya sa wato ba wa ya kokari zamansa ya zamo da mutane ya da suna mini da kula wa kuno ma'asadiqina yana raye da mutane da masu gaskiya mutane kirki na hakika wala ne mura da an tabbata ga ne mura da kuma wala ne Allah ku annu Allah ya gare shi ya tabbata ga nan sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abdani lallacin sa min min ne ma'auran mace sai ne daga cikin abu hudu wata ce macen namiji yana son ya aure ta ne dan tana da dukiya don mai kuɗi ce wata kuma saboda duban dangantakarta cewa ai ƴaƴan manyan mutane wata kuma a kyakkyawa ce cikin da aka danta an san kyakkyawa wata kuma wani ko wata kuma ana neman auren ta ne don addini daya wata addini da ya rasu na da sanar da yake in yake ka tashi yin aure ko kokari ka rabauta da ma'abuciyar addini idan ba haka ba za ka zo ka in ba haka sai ba ya ce zama asara gare ka waye da mutumin dogon zuwa hadisi abin da ake nufi da hadisin nan cewa mutane da al'ada sukan yi suka biyo inda ne guda hudu daga mace game da islamu game da neman su mace suna so su aure ka to ɗaya da cikin dalilan ne guda hudu kai ke kokari ka samu auren ma'abuciyar addini ka rabauta da ita kai kwaɗayi bisa abotarsa kai kwaɗayi a bisa abotar ma'abuciyar addini ba ta sai ba don abin da kake kokarin ka maganta ko ya zama ba ka maganta masa ba yayin da kake kokarin ka maganta an dai kyan ne ko sai ka zo ka ci za ka ji zama da kai ta aure ka nan tana da kyau ka zo kuma ka ci zama da kai ko kuma ta zauna da kai wani hali ya same ka ka ta tunani ya zauna dukkan na ta kula da kofarta wani kuma da gaba ya samu duk irin wannan yana faruwa ya sa amma kuma abokiyar addini ce to duk yadda ta kare duk yadda ta kare kyakkyawan karshe za ta sa duk yadda lamarin ya kare kyakkyawan karshe zai sa ya sa razalatun lantar da kankan da za ta ce dan saboda lana ba su Allah ya gare su lana ba su yake malaika am manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ga malaika jibril me ya hana ka me yake hana ka ka nuna zuwa wajen mu ne fiye da yadda kake zuwa ai na so a ce zuwan ka gare ni ya fi haka tare da da cewa ina za ka kuma lalata nan da manzon Allah sallallahu alaihi da wato malamai suka ruwaito ya so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da dukkan annabawa da manzon na san kauli da aka ce gaba ɗaya saukarsa da annabawa da suka gabata dukkanin su nan haɗa ne su tuba iyaka wanda aka faɗa ne sai dai wanda ba a faɗa ba amma ya wanda aka faɗa ne sai dubu ba na da zan jibrilu ala adin bashar tuna a samu sai da ni su ne a can. Malaka ya sauka da ubanka da kai shi ne annabi adam a yanda dole ni ya ruwaito sau goma sha biyu kawai ya kwafe ga wani wani sau arba'in wani sau goma kama annabi musa shi ne ya fi yawa samun saukar mala'ika da wuri ma da roshi amma da wuri hudu ne kawai gaba ɗaya marorin da mala'ika da wuri sauka da roshi ɗari hudu ne amma anan sallallahu alaihi wasallam sai da ya sauka gare shi sau dubu ɗari da dubu ishirin da hudu sau dubu ɗari da dubu ishirin da hudu amma a nan sallallahu alaihi wasallam ka da ake kira shi na yin da uka an ta zura na a sirrin na ta zura na yanzu ana kare da ziyarta mutum ne da kuke ziyarta da aya ta sauka ma da sanarwar illa da an da rabe da mu ma bai na yi na ma an kana ma bai da bayani mun mala'iku duk abin da muke yi sai Allah ya ce yi duk abin da muke yi sai Allah ya ce yi domin ba shi kai lamarin da muka fuskanta da wanda muka baro a baya da abin da muke ci a yanzu ya tabbata da Allah in ya tabbata da Allah Buhari ne ya ruwaito wannan hadisi kuma Allah ke so daga baya ina matsayin sanin mutum da yake kokari ko ya zama da sunna wanda suke jama'a ce na ɗauko su kuma da gani da ruhunsa duka ce su ɗaya da mala'iku dangane da ruhin mutum ai ruhi na mutum asalinsa daga jinsin mala'iku ne idan idan da kyau ahadari yake kada a mai jima ta kuka ce su yadda aka kai harin insani وهو الذي يقول هو روحاني منشأه في الأصل من جنس الملك. فمن تواشيه لنبتة غير نبتة أصلا daga jinsin mala'iku ne. Daga jinsin mala'iku ne amma kuma aka sauko da shi ya zamo ya kullu a abin da yake daura wa bashi shi ne da fara markuzar bi alamin kula. Ya zamo an kafa shi a halitta ta duk. to ba wa ita kokarin ayyuka kyawawa irin na mala'iku ko ya zama ruhin nasu ya zama ko ya sama ya sanda yake amma yana yi to kara sanin ruhin ne to Allah Allah ya yi an samu daga hannun sarki da kudade Allah ya gare shi ya samu daga hannun sallallahu alaihi wa sallam to za Allah ya ce a rayuwarsa da kokari ta kai abota da kowa sai wanda ya sani a rayuwa kokari sassa abuta da kowa sai wanda ya samu mai imani na hakika sassafa wani ya ci abincin ka sai wanda ya ke tsoron Allah wato kenan masu tsoron Allah wato su masu tsoron Allah wato sun waka ja a jiki ba ba kowa ka ja a jiki ba ba zama masu tsoron Allah sun yi haka sun waka ja a jiki sun waka lalace ko abu da wani ya mai tsoron hadisin da kuma da isnadi da bayanin su a cikin an taɓa da ni furaira Allah ta gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana kan dinin addinin abokinsa mutum yana kan addinin abokinsa wanda ke da daɗin sa shi yasa fa dai du'a duk mun yi halin bayan ku ya ga ya san wa zai abunta da shi bayan ku kafin ya abunta da mutum ya bincika addinin shi babban manufa da abota da abota da ma'abota wadda abota da su ko da alahira ba wa zai yi alhamdulillahu alhamdulillahu yau mai zin babu da barin abin yi lam rawa ba mu da abu da ne wata wannan hadisin da tirmidhi da sunani ne da kake tirmidhi yake hadisi ne kyakkyawa an saba da rami masalata ali Allah ta gare shi to anan sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana tare da wannan ke Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi a wata ruwaya yake abu masalata ne yake an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me ya labarin mutumin da yake son mutane alhali da aikin da zai rikar da su da su ba sai na zala ce allahu ma'aman a tare da yana tare da wanda yake su don kamar da ana suna malik allah ta gare su ya wani balare ne ya ce da zala sallallahu alaihi wasallama rashin za a sashen alkiyama sai na zala sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka kama za da sashen alkiyama in ka yi sai wani shiri sai haka ke tambayar da shi za sai balaraban yake sai da za Allah yake aikin kai kana tare da wanda kake hakika kai kana tare da wanda kake Buhari da Muslim sun waito hadisi a wannan lafazin da aka ambata lafazin da imam muslim ya rawaito hadisin da shi a wata ruwa ta buhari da muslim mutumin balarabar ya ce ni ban sami je azumi mai yawa ba saboda kawai ba alkiyama ban yi tanadin sallah mai yawa ba ban tanadin sadaka mai yawa ba sai dai ni abin da na tanadi shi ne san allah da san manzo an kawo daga lamun tsoron allah ya gane shi yake wani mutum ya zo na manzo allah sallallahu alaihi wa sallama yake ya rasulallahi me za ka faɗa game da mutum da ya so mutane amma ya kasa aikin da zai rikar da shi da su don na zala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai mutum yana tare da wanda yake buhari da muslim sun ruwaito wannan hadisi an samu daga yi magaira allah ya gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a magana ya ce mutane warke rashi mutane baramu ne kuma baramun zinare da azurfa wani mutum ya tsakani da alherinsa ya kai inda ya kai kamar ma'adinin zinare kamar ma'adinin zinare ne wani kuma tsakani shi akwai alheri amma dai an fi shi ta wani wajen kamar ma'adinin azurfa ke nan sai wani kuma tsakani shi kamar na diamond ne kamar na lubin da da kan da wanda suka wace fita cikin mutane a zamanin jahiliya tun a zamanin jahiliya ya zama su ne mafi fita sun kula da shawawan ɗabi'o'i wannan yaron ta islam su ne mafi fitar su a musulunci in musulunci ya zuka ta musulunci shi kenan don su musulunta duka wannan girma nasu da suke kansa tun zamanin jahiliya amma fa in sun tsaya sun san addini in sun tsaya sun san addini rawuka rundunoni ne wanda suke a ba haɗawa. Rawuka rundunoni ne a ba haɗawa. Kamata a raba guna wanda ya san juna daga cikin sun talafa sai a ga ya haɗa kai sun haɗa kai. Wanda ya mutu juna ko daga cikin sun talafa sai a samu saɓani. Sai a samu saɓani. Ran ma bu sai ake alheri ko yaushe taron su ga ran wanda yake kima mai aiki a cikin ne kamar Musa na za a samu mutane duk suna tunanin mutum a cikin za a samu gaba da kayan su da wani zina wani misali su sai da an da kuma ramanu hujja a nan kuma ta ce wani da kafiri da kafiri za ka raba tsakanin wani kafiri ya soka sai ba addinin sa kake yi ba wani ya koyi bayan ka kan kan koyar ka kafin shi ba wannan bayan ka kai ba ba zan ka kai ba sun asali rawukan su sun haɗu. Shi wata ya ci gaba da ya ci gaba da goyon baya a kan to mutum ne bai ta wannan hadisi daula buhari ya roƙo iya ka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'arwahu junudun mujannadatu har zuwa ƙarshen hadisin amma wancan farkon ne bai ruwaito ba daga shi buhari ya roƙo daga ruwayar Aisha Allah ya gare ta وعن خير من أمر shi usain sun ana faɗa da yaran nan alhamda usain da faɗaɗɗun da faɗaɗɗun kuma wadda take ne ya ne uban al wadda take fata da yaya Sayyidina Umar ɗan Hasa da ya kasance idan masu kowa don taimaka wa musulmi a inda ake yaro. Daga yamma suka zo gare shi da kan tambaye su a kan wasu na amirin a cikin ku. A baya cikin yana da ta bincike yana ta bincike hakan don sai Allah ya sa ya sadu da shi wai Allah ya sa gare shi. yake da shi wani mai sun alilin yake da yi muradin yake da gagani muradin kuma ne game da sannan kuma muradin din da gagani karami yake yi haka ne yake kana da ja albar kana da albar da kowace daga gare shi sai ko gwargwaron darhani yake yi yake kana da mahaifiyar ne wani yake da ke yi na umar yake na ji wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani annabi zai zo gare ku tare da rundunonin mutanen Yemen shi daga wani muradin yake yana cikin muradin din daga bani karami da aka yi albarka a jikinsa sai ya warke daga wannan sai ko gwagwadon dirhami yana da mahaifiya a kan da ta ɗan mutanen gwagwadon dirhami zai yi yana tuna mutum da Allah ya da shi yake ne ke ya ga wannan mahaifiya da a ce zai magiya da Allah da Allah ya kuka fita ya zo ce wallahi Allah ka zage ko Allah zai ka zage yan kada a bashi ya kai yake da na da sanar da sanar ya ce da ni ina samu damar da ina ma gafara ka ta ka aikata wajen Muhammad ya ce ka nuna min gafara sai sai sai wani tsara ne ya nuna masa gafara da wannan a cikin sa akwai cewa a nemi addu'a daga managarta akwai hujja cewa mutum ya nemi addu'a daga bayan Allah managarta ko da ma shi ya isa ne yake da su wanda yake domin dangane da daraja ta sa ta zama wa ta haɗin anar sallallahu alaihi wasallam sun zama ya samu wannan daraja a cikin kafai ma cewa ake matsayin shi ne na biyu inda wa khairuhum don siyar khilafa wa amruhum bi sadaqat khilafa idan ya wani sauri yake fada mafi fita a cikin kafai halifofin nan guda hudu kuma lamarin su a fifi ko kamar tsarin khilafancin nasu sai suna baka shi ne gaba da kowanne a cikin sabbin gaba da bayan ka cewa duk da dina umar ya sa ne matsayi na biyu ne amma zo wajen wannan bawa Allah ake cewa yana masa tsaka suka umarni da manzon Allah ya masa cewa bai nisa za ta an yi yadda da kira na ta fafa'a sai sai na amare ce da shi na fi kan tafiya yake ina son in je kuka sai sai na amare ce na ajiye ya yi zana rubuta ma zai zuwa gwamnan kuka cewa ya kula da kai tun da kai ne mutane ne da sha annabi ya ba ta labari da kai sai wai tsara ne yake in zamo a cikin gama garin mutane ya fi soyuwa ita a gare ni ya ba a ce labari wata wani matsayi ne da a kyale ni dai a cikin jama'a kawai yayin da shekara mai zuwa ta zo sai wani mutum daga maɗaukakan mutanen kuka ya zo hajji ya dace da sai Ahmad shi ma ya zo hajji ya sanye shi labarin uwanshi sai wannan mutum yake da sai na Umar na bar shi ne da cikin sayin ɗaki ba so ne a gidansa sai sun boka mai kankanin kaya sai sai na Umar ya ce na da nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu mu'amalan zai zo tare da ku gare ku zai zo gare ku tare da rundunonin mutanen yamma shi daga bani muradin ne sannan kuma daga tsaron mutum a cikin muradin fatan akwai karas a jikinsa sai Allah ya sa ya warke daga wannan albarar don ko babbaran garhani yana da mahaifiya da shi yake mai biyayya gare ta da zai wa Allah magiya da zai wa Allah mantuwa cewa wallahi Allah sai ya yi abu da za to Allah da sai ya kubuta da rayuwar ba za a bani ya kai ba ba da ne ba ka ne da ne ma ma da fara to ka aikata ba da ne ka da shi mutumin ne ya koma wajen uwan shi shi wannan ne ya maganar nan da sai na Umar yana zuwa kofa sai ne ya zo yake da shi ka nema min gafara bisa sanin tsari da yake ake ne kwanan nan dawowar ka ke nan daga haske sai ne dawowar ka na rage mafi sabon ta zamani da tafiya ta kirki ta da kaje hajji dawowar ka ke nan ake ne ka za ka ta nema min gafar sai kuma yake da kusa mara ko ka gama da umarin ne a hajji yake yi na gama da shi wani shekara ne ya nemi gafara da shi wannan mutum sai mutane suka gane shi a kofa sai zama an gane shi shi kenan sai ya tafiya sai ya zama kofa da musulun ya zo ya ce wannan hadisi ya zartarwa daga musulun musulun alam kuma daga birnin jaririn Allah ya gare shi sai a mutanen kofa sun zo ne su jawar Allah ya gare shi akwai wani wata a cikin da wanda yake ɗaukar wasu da kowa da ayyukan shi biyu da shi akwai kazanar da ake yi izini ma yake da uwan sa yana ganin ai ba komai bane mutum sai sun ma da ƙala in har sai sai na mara ce a ta wani kanar da nuna karami yana da kabalu da kabalu kara da karami yawa sai wannan mutumin ya zo wanda yake da shi inda mutum ya lafi na lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum zai zo muku daga yaman ana ta da shi ya tsokara ne da kowa ba a miliya mani a yaman ne ko ne da hoke uwarsa bai da kowa sai uwarsa yana da fari wato azarar kamar mutum wani ne tabaraka wata ala Allah ya nufi da wannan albarar zai sai ko gwargwadon dinari ko gwargwadon wanda ya game da shi daga cikin ku to ya nema muku gafara wanda shi ya game da shi ya kusar tsofar su ya nema masa gafara wajen waye ne da mutum ya kuma ne da mutum ya mura Allah ta gare shi ya ce na ji da Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hakika mafi fice a cikin tabi'ai wani mutum ya da ake da shi ruwa ya so yana da mahaifiya yana da albarar ku nema daga gare shi ka da kankana ku nema muku gafara. Ya ce gabara annasu ana faɗarsa da kakar gaini mai dugo da sun ba gabara wanda limani da madda kuma gabara a wani almajiran su wata hali ko talakawan su. Wanda da wanda ba a san ainihin sa ba in a halayen daga cikin yake manyan mutane wanda ba a san ma wane ne ba. Amdado jam'i ne na madado. Su ne mataimaka da masu taimakawa. Wanda suke zuwa don su taru musulmi a wajen yaki. Wanda suke zuwa don su zaɓi musulmi a wajen yaki. Wato, ke cewa shi wani ya cikin daga wani yan Allah wanda suka musulunta wanda suka yi masu tafi wanda ba a kula da su ba wanda ya san da su yace in malamin manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ba ya canza shi da sifarsa ya ba wanda zai san shi ga shi kuma tun zamanin annabi yake ne kuma ya yi imani da annabi tun zamanin annabi ya gaskata shi tare da cewa bai zo bai game da annabi ba shi yasa ba a lissafa shi a cikin sahabbai amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa na cikin tabi'ai ne ke shi ne zai fifici a cikin tabi'ai wasu suke cewa wato tun a zamanin sai na umar ne wa fadi wasu suke a a ya yi tsawara ya har ya kai zamanin sai dina ali har ya kai zamanin sai dina ali a zamanin sai dina ali ne ya shahada وعن عمر بن الخطاب ذكر عمر بن الخطاب ان سال ليش لا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اسكن بيكم امراه wannan shi ma hadisi ba ta asar hujja ba a cikin musamman da tsarin sun faɗi inda muridi da abin da zai ko da abin da Allah yake ne sai ya je wajen shi da sai a nemi shi domin kuma nan da ya an rubuta ta an nema da fara'i a kan sun ce sunna ce ko a sanar dubiya a dukkan manzili ko ana neman musulmi ya aikata ya sa ake sai ake ba sun su yana yin izinin kowa ba amma ta da nama da ta ce ta ura ka sai da ya yi ne mutu biyu sai da ya yi ne mutu biyu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kare su ke dora muridan su kenan a dan da yawa sai a duwanta sai ka ga abu mai kyau amma kuma ya zama akwai wani banna karkashin su wanda ake da zuwan naka sai ka yi ka abin da ya ka fada cikin halaka fa a kan bishe ne a kawo mummunan isara su ilmuri inda suke faɗa kuskure daga sai ai ya kuma daga dacewar mummi ya fi daga abin da kai ka fada duk ko da daidai ne a ce ka zo da shi ya faɗa ma ya fi daga abin da kai a ce ka yi daidai a ce ka yi daidai ya sa duk tsarin da sai uku ne an koma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya yi shi da ya rashin komawa da zan da zan ce sai zai gaggawa zai gaggawa Fatima ne mana Allah ya min izini wa ta'ala yace da ni la san sana ya muhayya min du'a'ika kada ka mance da mu ya dan uwana daga addu'a ta in ka je mu ma ka gana addu'a annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan da sai da na'u ya faɗi kalma annabi bi hadin ne Imam ya ce idan da za a ce bai faɗa ba amma a bani duniya domin gwara abu ya faɗa ɗin da zama ba a bani duniya ba wannan kalmar da ya faɗa. Yanzu ruwayar yanzu Allah ya ce ka tarar da mu ya ɗan uwa a cikin addu'arsa. Hadisi ne ingantar. Abu da ya ruwaito shi da cirmuzi. Cirmuzi ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce. An kawo daga Allah da Umara Allah ta gare su. Yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar Quba yana mahayi ko yana mai takawa da kafa. Ya salla a masallacin Quba raka'a biyu Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi. Wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa masallacin Quba sai rana Asabar ko yana kan dabba ko yana mai takawa da kafa. Annabi Umar ya kasance shi ma yana zuwa masallacin Quba sai rana Asabar. ranar asabar. Wato da ake kuma sassin tsoro a watan wayar ya kayyana cewa ranar asabar ce ne. Ina ce kuna sassin ko ta iya zama ana nufin jikta. Ya ɗauki sassu a kan sati, amma in ce kuna yin sassin ya ayyana cewa sai ranar asabar. Ranar asabar ne kawai maza da kuma za ka ga sannan ke da ayyukan ranar asabar ya ce ranar asabar ya ce. wannan wato ya nuna mana kan gyara irin waɗannan masallatai ba kamar yadda waɗansu suke kokarin wasu an raba mutane da wani ka zo ne ka ga masallatai wanda ka kalla wanda suka kawo a kwaje ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah a masallacin annabi a ne madaukaki amma muhimmin abu sallar a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ziyara ziyarar annabi saboda ziyara duk wuraren da annabi ya fito yana ziyara babu wanda babu a wasarsa soyayya a cikin Allah cewa in za a so juna lalle ne ko karnar soyayya a cikin Allah karnar da take cikin soyayya saboda Allah da zama tana son mutum ba da ko da take cikin sa ba sai dan Allah to irin karnar da take cikin haka wanda haske a nan da kuma fa'idarwa a cikin soyayya dan Allah haka nan kuma a wannan babu za a yi magana a kan cewa mutum ya sanar da wanda yake cewa shi ka masoyin sa ne yana son sa. Shi kuma wanda aka faɗa wa ni ga dace ya ba da amsa idan wani sake ya sanar da shi cewa yana son nasa. Wani kuma ya faɗa ala ya ce a cikin shafafewa a kasa da imani irin irin sun imani ne ka bi su kafi muhajirai su zo madina in suna manhajar ne suna son duk wanda ya kaura zuwa gare shi